الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم وعنه في رواية لمن عمل بها من أمتي وعنه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقلن دا وانا قليلنا منكنو وانا يمتشينا أسبر يومنا عشرين دقيقة بوتن ذو القعدة هجر المنظور صلى الله عليه وآله وسلم عدو الأير الهدو دا أربعين دا بكوي وان دا كميك دي دي دا ترى غوتن بير ميلادية تربو بي دا عشرين دا شدا أولا مجلسي نماكو ماكو وانا بكي كراتو أتكين وانا لتافي من سنة التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الحافظ الإمام العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى wanda kuma wannan shine darasin na 268 cikin wannan littafi na mun fara kunce mun yi karatu mai yawa a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yanzu aka karanto wanda yake cewa anna rajulan asaba min imra'atin qublatan wani mutum ya sumbanci wata mace fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbarahu sai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin abin da ya faru ba an zalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da fadarsa wa aqimis salata tarafa innahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at kuma ka tsayar da sallah a farkon yini da karshen sa kuma farkon dare innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kawawan ayyuka suna tafiyar da munana قال الرجل sai mutumin nan yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah aliya aliya hada ni kadai ne da wannan qala annabi ce li jami'i ummati ga dukkanin al'ummata a wata ruwayar liman amila biha min ummati ga wanda yayi aiki da wannan daga cikin al'ummata wannan hadisi kamar da karatu ya gabata al-imam al-bukhari alaihi rahmatullah ya kawo shi a cikin kitabul mawaqit a ƙarƙashin babin assalatu kaffara wato sallah tana kankare zunubai wannan mutum ya yi abin da yake zunubi ne kuma ya yi nadamar abin da ya aikata don haka ya gaggauto zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shi yake nuna lalle ya yi nadama wannan tahowar da ya yi domin gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga laifin da ya aikata don ya fuskanci kowane irin hukunci ne ya kamata a yi masa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurara wannan ayat ta sauka inda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da cewa a tsayar da sallah a farkon yini da sa sannan kuma da farkon dare wanda wannan ya kunshi duka lokutan sallah biyar wato sallar asuba sallar azhar da la'asar da kuma sallar magriba da isha'i sannan Allah ce innal hasanatu yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka da daga ciki akwai sallah ko salloli biyar yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da wato munanan ayyuka wato suna kankare laifuffukan da mutum ya aikata a tsakankaninsu da wani hadisi malamai sun yi tattauna da yawa a kansa musamman game da abin da ya shafi alhassanat yuzhibna sayyi'at jumhur ahli sunna abinda suka tafi a kansa cewa hadisin yana magana akan cewa kyawawan ayyuka suna kankare as-sagair wato kananan laifuffuka ba wai duka kowane irin laifi ba su laifi manya-manyan laifuka suna buƙatar a yi musu tuba suna buƙatar bawa ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya nadama ya yi alkawarin ba zai sake ba to nan ne ake kankare masa babban laifi amma ƙaramin laifi wannan kyawawan ayyuka da yake yi kamar salloli da yake yi guda biyar a kullum to suna kankare masa wannan zunubai to shine muka ce za mu karanta maganar al-muhibbu tabari a cikin littafin sagayatul ahkam juz'i na hudu shafi na 18 zuwa na 19 المحب الطبري رحمه الله يكي اختلف أهل العلم في أن تكفير الصغائر بالعبادات هل هو مشروط باجتناب الكبائر على قولين شن كانان اللي ففكا دزاء كان كريو متن إذا يأيكة وتإبادة وتو إن يأيكة أيكي إبادة كمر سلة لaka ce za a kankare masa ƙananan laifuffuka to shin sharaɗi sai ya nisanci manya ko kuwa za a kankare masa ƙananan laifukan idan ya yi ibada ko da kuwa yana babban laifi wato kamar a ce mutum ne yana shan giya amma kuma duk lokacin sallah idan ya yi to baya sakaci da wannan zai zo ya yi sallah tare da masu sallah amma kuma akwai lokutan da yake zuwa shan giyarsa to shin wannan sallar da yake kiyayewa za ta iya kankare masa ƙananan laifuka ba waccan shan giyar ba ba wai babban laifin ba ƙananan laifuka as-sagair ita shan giya babban laifi ne domin akwai haddi a kanta duk wani laifin da aka faɗi wani hukunci da za a yi wa mutum na horo kamar haddi a ce za a yi masa haddi ta hanyar bulala ko ta hanyar yanke hannu ko ta hanyar kisa to wannan babban laifi ne haka nan duk laifin da aka ce Allah ya tsine wa mai yinsa to babban laifi ne haka nan duk laifin da aka ce mai yinsa zai shiga wuta ko ba zai shaki aljanna ba zai shaki kanshin aljanna ba to babban laifi ne haka nan duk laifin da aka ce maka Allah yana fushi da mai yinsa to babban laifi ne to amma laifin da ba a faɗi irin waɗannan ƙubobi a kansa ba to shine malamai suke ce musu saga'ir manya-manya ƙananan laifuffuka su ƙananan laifuka kyawawan ayyuka suna shafe su kyawawan ayyuka suna shafe su kamar yadda wannan ayat ta nuna innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at nabi yake cewa asbi al-hasanata asbiti sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka bibi mummuna da kyakkyawa sai kyakkyawa ta goge maka mummunar to shine yake cewa malamai sun yi sabani shin kananan ba za a goge wa mutum kananan nan ba tare da ya nisanci manyan ba ko kuma sai ya nisanci manya kamar yadda yake cikin surat ayat suratul nisa tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu wa kaffir ankum sayyi'atikum in kuka nisanci manya manyan abinda ake hana ku to zamu kankare muku zanuban ku to shine ce malamai suna da kauli bi akan wannan ahaduha ahaduhuma magana ta farko wa huwa zahiru qawlihi sallallahu alaihi wa sallama fil hadith al-awwali ce wani ita ce zahirin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ya kawo a littafin sa hadisin farko inda annabi ya ce majtunibatil kaba'ir ko majtanabal kaba'ir matukar ya nisanci manya manyan laifuka inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce as-salawatul khams wa wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir maki yace salloli biyar kuma sallar juma'a zuwa wata juma'a da ramadan zuwa wani ramadan din suna kankare laifukan da ke tsakaninsu matukar an nisanci manya-manya ce to wannan ita ce maganar farko cewa matukar an nisanci manya-manya wato sai da sharaɗin an nisanci manya-manya suka ce wa haza zahiru hushartiya wannan zahirinsa yana nufin sharaɗi ina ijtunibatil kaba'ir ko majtunibatil kaba'ir فإن اجتنبت كانت مكفرات لها to in aka nisanci manya-manyan laifuka to ayyuka kyawawa sai su kankare ƙanana ƙananan laifuka wa illa fala idan kuma ba a nisanci manya ba to ƙanana kyawawan ayyuka ba za su kankare ƙananan ba wa haka ibn atiyya fi tafsirihi anna hadha qawlul jumhur ibn atiyya a tafsirinsa al-muharrar al-wajiz karkashin tafsirin wannan ayar tajtalibu kaba'ira ma tunhauna anhu عفوا إن جاء كرشين تفسير فقال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ياتي وانا شينيش مغانا الجمهور أهل السنة cewa sai an nisancika manyan laifuffuka wadda haba ba'aduhum amma wani sashin malamai sun tafi ila annahu la yushtaratu cewa wannan ba sharadi bane wa shartu fil hadisi bi ma'na al-istisna'i sharadin da yazo a cikin hadisin inijtu li tilka ba'ir ko majito ne batil kaba'ir suka ce wannan ma'anarsa togaciya wata kadiru yadda takadirin maganar yake mukaffiratun lima bainahunna illa al-kaba'ir to za a kankare masa laifukan da ke tsakanin sallah da sallah da azumi ramadana zuwa wani azumin idan an nisanci manya-manya to shi al-muhibbu tabari eh? istisna'i togaciya sai dai na shi almuhibbu tabari sai ya fifita wannan maganar ta biyu ya ce wa haza azharu wannan ta fi zama waccan ya kira ta zahiri wannan kuma azharu wannan ta fi fitowa ƙarara ce لمطلق حديث خروج الخطايا من أعضاء الوضوء مع قطر الماء وأحاديث كثيرة غيرها غيره yace saboda hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun inganta cewa mai alwala lokacin da yake alwala duk wata gaba da zai wanke to kurakuransa suna digewa tare da ruwan da yake diga lokacin da yake wanke wannan gabar yana wanke hannayensa duk kurakuransa da yayi kanana kanana da wannan hannun to za su dige tare da ɗigon ruwa na ƙarshe da ya ɗiga daga hannunsa haka nan ya zo wanke fuska haka nan ya zo wanke hannaye ƙafafuwa har ya gama alwala to kuma wannan hadisai ba su sanya togaciya ba ba su ce sai an nisanci manyan laifuka ba sun faɗi falalar wanda zai yi wannan aikin ne saboda haka shi yana ganin wannan ya fi fitowa ƙarara واختلفوا في أن التكفير هل يشترط فيه التوبة sannan suka yi saɓani shi wannan kankare zunubin yana buƙatar sai ya tuba kamar yadda yanzu wannan hadisin yake nuna mana cewa mutumin nan ya zo yana mai nadama gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai nadama yana son a yanke masa duk hukuncin da ya kama za a yanke masa kaga wannan alama ce ta tuba alama ce ta ya tuba zuwa ga Allah suka ce shin ƙananan laifukan da mutum yake yi sharaɗi ne sai ya bayyana tuba daga gare su sannan ayyukansa za su yi masa amfani wajen su kankare masa ranar za a ji maganar akwai bambarakwai saboda shi kansa tuba a yana kankare laifuka in ka ce sai ya tuba to ayyukan za su zama ba su da wani amfani tunda shi tuban kansa mai kankare ayyuki ne kuma a nan hadisan suna nuna cewa ayyukan ne za su kankare masa ba wai tubansa ba to amma me malamai suka ce yace wa mahallul khilafi mabniyun ala ta'wilaini to anan mahallin sabanin zai giru ne akan fassara guda biyu da aka yi faman ja'ala al-ijtimam al-kaba'ir shartan fi takfir as-saga'ir lam yashtarit at-tauba wanda yace dole ne sai an sai an kaurace wa manyan laifuffuka tukunna sannan ayyukan mutum za su kankare masa laifukansa kanana to kaga anan ba zai ce sharadi ne sai an tuba ba tunda dama ya ce dole sai an kaurace manyan laifuka waja'ala hadhihi khassisan li mujtanibil kaba'ir kaga shi wannan hadisin ya sanya shi hadisi ne da yake bajji wanda ya nisanci manyan laifuka wa man lam yashtarithu ishtarata at-taubata wa 'adama al-israr amma ga wanda bai sharɗanta sai an nisanci manyan laifuka ba sannan kyawawan ayyuka za su kankare munana bai sanya wannan sharaɗin ba to shi agunsa ya sharɗanta tuba ya ce to dole a tuba kuma kada a to a doge akan laifin da ake wa alaihi yadullu hadithu alladhi qabbala almar'a haythu nadima abinda wannan hadisin da ke gaban mu kenan yake nunawa wanda ya sumbanci ita wannan mata amma yayi nadama nadamar sa ce ma har ta sa ya so gurin gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman azartar masa da hukuncin da ya dace da shi wasa alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya fa akhbara anna salata al-asr kaffarat anhu nabi ya gaya masa sallar la'asar tana kankare masa wa kana qad sallaha ma'ahu shi wancan hadisin hadisi ne shi daban wanda shi ma ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya sumbace ta mace Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi har sallaita ma'ana kai sallah tare da mu yace na'am yace to kaje innal hasanatu yuzhibna sayyi'at wa kana qad sallaha ma'ahu ya ti salla a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallar la'asar kana nadmu qad taqaddama kaga nadamar da yayi ta riga ta gabata wan nadmu tauba nadama kuma tuba ce to sai malam yace wa zahiru itlaqil hadisi yadullu ala khilafi zalika amma yadda itlaqin hadisin ya nuna yana nuna sabanin haka shi hadisin bai nuna cewa sai mutum ya zo ya tuba ba ko sai ya kawo kansa yayi nadama wa anna takfira kana bi nafsi salati abinda hadisin ya nuna cewa ita sallar ce ta kankare masa hal sallaita ma'ana ba wai zuwan nashi yayi tambaya ko yayi nadama shine kankare masa ba sallar da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sallar la'asar ita ta kankare masa fa inna taubata bi mujarradiha tajubbu ma qablaha domin ita tuba ai a karan kanta ita tuba a karan kanta ai tana kankare abinda ya gabata na laifi abinda ya gabace ta na laifi idan mutum zai yi laifi kafin la'asar yayi nadamar laifin da yayi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya karbi tubansa shikenan ya kankare masa wannan laifin ba sai sallar la'asar ta zo ya sallace ta ba sauraka ba sharadi bane sai an yi sallar la'asar da shi sannan a kankare masa laifin da yayi kafin la'asar tubar ita kadai ta isa a kankare masa falaw ishtaratnaha ma'a al-ibadati to da zamu sharɗanta tuba mu ce sai mutun ya kuma hada da tuba tare da ibadar lam takun al-ibadatu mukaffira to ibada sai ta zanto ba ita ce ta kankare masa laifin ba sai zama tuban ita ce ta kankare ibadar ta zanto ba ba ta yi wannan aikin ba kuma wa qad sabata annaha mukaffiratun gashi kuma ya tabbata a cikin hadisi karara annabi ya ce wannan ibadar su ne masu kankare laifukan mukaffiratun lima bainahunna annabi ne bayyana cewa su ne suke kankare laifin fa saqata i'tibarul tawbati ma'aha kaga daga nan ya wato izina da tuba ya saraya maganar cewa sai ya tuba wannan maganar ta faɗi wa yu'ayyidu zalika zahirul ahadith ahadith alwaridati fi zalika mala yace abinda zai ƙara karfafar wannan zahirin hadisan da suka zo akan haka ka qaulihi sallallahu alaihi wa sallama kamar fadar annabi da yace atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka bibiyi mummuna da kyakkyawa sai ta shafe ta wato sai kyakkyawar ta shafe maka zunubin mummunar ya ce wa ahadithul wudu'i mutaqaddima da ahadisan da suka zo na falalar alwala kaga dukkan su ba a sharɗanta sai an hada da tuba ba to kamar yadda muka faɗa a wancan karan wannan shine ƙarshen maganar al-muhibbu tabari a cikin littafin sagayatul ahkam mujalladi na 4 shafi na 18 zuwa na 19 kamar da muka faɗi a wancan karan as-sagair as-sagair idan mutum ya toge akan ya doge akan sagair to suna zama kaba'ir domin wanda zai rika kananan laifuffuka baya jin komai a tare da shi wani akwai rena shari'ar Allah a tare da shi kananan laifukan nan Allah ya hana su Allah baya son su amma ka yi ka sake yi ka sake yi ko a jikinka wannan alama ce ta rashin girmama dokokin Allah rashin girmama dokokin Allah kuma a ƙaramin laifi bane ba ƙaramin laifi bane to sannan ya tabbata daga wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar kamar Umar ibn al-Khattab kamar Abdullahi dan Abbas suna cewa wato dogewa akan kananan laifuffuka yana mai da su manya yana mai da su manya duk mutumin da zai doge akan karamin laifi wanda zai mai da shi babban laifi saboda haka yadda Allah ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan abin da suka aikata suna sani haka mutum ya aikata laifi yake karami to ya kokari ya tuba kamar mutum ya kalli macen da ba ta shi ba mace ajnabiya ya kalle ta kallo na sha'awa wannan haramun ne wannan haramun ne baya halatta قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هكذا المؤمنين ما تسوما كتي وقل للمؤمنات يغضن يغضن من أبصارهن فهك بايع هلتا متن يكلمها تردبا تاشبا قالوا نشأوا إن يهك يأيك تحرم فما وانا هنا لكشكين صغائر الذنوب قالنا الليفك ودندا kyawun ayyuka suke kankare su amma idan mutum ya maida wannan ɗabi'ar sace ta'adar sace aikin sa ne ba shi da aiki sai wannan to wannan kuma akwai rena dokar Allah Allah ce kada a yi shi ya ɗauki abin ba komai ba ne abunsa to wanda ya mayar da aikinsa ya koma kabira saboda da abin da ya danganci alistihana alistihanati bi shar'illah bi ahkamillah wannan ba karamin laifi ba ne to shi ne ya ce wa qila al muradu anna al hasanati takunu sababan fi tarki sayyiati ka qawlihi ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar la annaha tukaffiru shay'an haqiqatan to wannan kauli ne na mu'tazila kauli ne na mu'tazila ko wasu sashi na mu'tazila Allah ya ce innal hasanatu yuzhibna sayyi'at dan su a gurin su tuba ne kawai zai tafi da da sayyi'at amma ba hasanat ba to me wannan aya take nufi suka ce al hasanat ana nufin sababan fi tarki sayyi'at wato in kana kyakkyawan aiki to zai sa ka bar mummuna ba wai ana nufin cewa in kai kyakkyawa zai shafe maka mummuna ba ce ana nufin in ka bar mummuna in ka bar abin in kai kyakkyawa to zai hana ka aikata mummuna kamar inda Allah yake cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana aikata alfasha da aikata mummunan aiki suka ce to wannan ayar ita ma irin waccan ce ma'anar su daya to wannan magana ba haka take ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna akasin haka hadisan annabi da muka karanta da hadisin مكفرات لما بينهن اجتنبت الكبائر da hadisin falalar alwala da hadisin tafiya masallaci da kowace kafa ka daga za daga maka darajarka akan kare maka laifinka da sauran hadisai irin wannan da hadisin wa atbi sayyi'at alhasanata tamhuha duk wannan suna zama raddi ne ga maganar mu'tazila ko sashin mu'tazilawa da suke faɗa waccan magana to akwai magana ta ibnu abdul bar abu umar a cikin littafinsa a tamhid jalladi na hudu shafi na 48 shi kuma yake cewa inna sagha'ira tukaffaru bis salawatil khams liman ijtanaba al kaba'ir kananan laifuffuka ana kankare su ta hanyar salloli biyar ga wanda ya nisanci kaba'ir yana tare da jumhur masu cewa sharadi ne sai an nisanci kaba'ir فيكون على هذا معنى قوله عز وجل sai zanto ma'anar fadar Allah da yake cewa sai zanto ma'anar fadar Allah akan haka akan wannan ma'anar ne in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum in kuka nisanci manyan manyan abinda ake hana ku za mu kankare muku laifukan ku ai as-sagair za mu kankare za mu kankare muku kananan laifukan ku shine ma'anar ayar bis salati za mu kankare muku su da me da sallolin da kuke yi was saumi da azumin da kuke yi wal hajji da hajjin da kuke tafiya wa ada'il fara'id da sauran ayyuka na farilla wa a'malil birri da ayyuka na albir a cikin ayyuka akwai ayyukan da suke shafe dukkan laifuffuka kamar aikin hajji aikin hajji wanda yana shafe dukkan laifi da nassin annabi fadar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba zai karbi tawili ba من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رجع كيوم ولدته أمه wanda duk zai je hajji bai aikata alfasha ba fasikanci ko kuma bai yi abin da zai kai shi ga aikata alfasha ba kamar batsa annabi ya ce raja a ka yau mawaladatu ummu ya koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi akwai wanda ake haifar shi da kaba'ir in ka ce saga'ir kawai ta rere ta bar masa kaba'ir to zai zama ka yau mawaladatu ummuhu to haka kaga hadisin yana nuna maka cewa da saga'ir da kaba'ir duka ake kankarewa saboda tashbihin da aka yi ba zai tabbata ba sai in ka yi dauki wannan fassarar da gaba daya shi yasa anan ba wanda sai ja da wannan yace ai kanana kawai ake sa ibnu taymiya yace daga cikin kyawawan ayyuka akwai wanda yake kankare duka laifuffuka ce daga ciki akwai wannan ya kawo wannan hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa mutumin da ya hajji alhajjul mabrur karbabban haji ba wai kowane haji ba ko wanda kawai hajijiya suke zuwa haji akwai yan hajijiya akwai alhazai to ana maganar hajji shine alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna karbabban haji wanda aka tsaya aka yi shi tun da farko da ikhlasi aka yi ajji ba je hajji saboda kawai a nuna an isa ba kawai saboda a rika fariya rika cewa ni yau shekara ta talatin ban taɓa fashin hajji ba inda dai ya zauna yana buga kirji yana wannan tutiya ba laifi ba ne ka yi ta hajji ka yi ta maimaitawa wannan duk ba laifi ba ne amma kada ka ringa yin wannan saboda ka rika fariya da ta cikin yan uwanka cikin abokanka in kai haka to hajjinka ta zama hajijiya ba hajji ba eh wa mutumin da zai je hajji saboda kawai wata bukata ta duniya ba hajji ce za ta kai shi ba a'a a wajen hajji akan haɗu da manya-manyan mutane a yi sabo kun sa ko da suke irin wannan hajjin shi bukatar sai je hajji saboda a hajji akan zaman tanti din da zaman kaima za ka haɗu da wasu mutane waɗanda a nan ƙasar a ƙasa najeriya ba za ka iya haɗuwa da su ba sun maka nisa ba su ma san da kai ba amma a irin wannan 'yan kwanakin da za a yi tunda kowa ya koma yadda yake ya koma ga Allah ya saka fararen kaya kai da shi kun zama daya ga tabar masa ga tabar maka yana yana haurin ka kana haurin shi to shikenan sai ku saba ku je ku bi layi a ban daki ku yi waye ku waye to a irin wannan sai a saba to wani dan wannan yake na cewa ya je haji saboda ya kutsa kai ya samu sabu da waɗannan mutanen wanda ya je haji sau wannan ta ce hajjinsa wannan shine wannan saban shine hajjinsa kaga wanda zai dawo ka yi mawaladatu ummu ba zai dawo ba ko kuma wanda zai je saboda ya yi damfara ko ya cuci mutane wanda suke zuwa don su yi sata don su yi damfara don su cuci alhazai kaga wannan su ma ba su da ladan hajjinsu wa in lam tajtanibul kaba'ira amma in ba ku nisanci manyan laifuka ba wa lam tatubu minha ba ku tuba daga laifukan da kuke yi manya ba لم تنتفئوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات to ba za ku amfana da waccan bonanzar ba ta cewa in ku kai kyawawan ayyuka za a kankare muku munana matukar ba za ku kauce wa manyan laifuka ba to waccan bonanzar da ake yi ta kankare ƙananan laifuka tsakanin sallah da sallah ba za ku more ta ba wannan maganar ita ce ta ibnu abdul bar cikin kitabut tamhid a shafi na na juz'i na hudu shafi na arba'in da takwas sannan a wani wuri ya sake cewa qala ba'd al-muntasibina ila al-ilmi min ahli asrina wani daga cikin masu dangantuwa zuwa ga ilimi a nan a zamanin nan namu yace innal kaba'ira was-sagha'ira tukaffiruha as-salatu wat-taharatu yace da manyan da ƙananan duka sallah da tsahara suna kankare su ya ce wani daga cikin masu danganta kansu da ilimi a zamaninmu ya faɗi wannan maganar wasu ta dallabi zahirin hazal hadith ya yi hujja da zahirin wannan hadisin shi da hadisin da muke ciki wa bi hadisin sanabihi da kuma hadisin sanabihi kharajat al-khataya min fihi hadisin sanabihi hadisi ne da imam malik ya fitar da shi hakanan imamun nasa'i a cikin sunan kubra da alhakim a cikin al-mustadrak hadisin abdullahi sunabihi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda al-abdu al-mu'minu idan bawa mu'mini ya alwala famadmada ya kurkura bakinsa kharajat al-khataya min fihi to duka kurakuransa za su rika kakkabowa daga bakinsa suna fita fa idastansara in ya shaka ruwa ya faci kharajat al-khataya min anfihi kurakuransa za su rika fita daga hancinsa fa idza ghasala wajhahu idan ya wanke fuskarsa kharajat al-khataya min wajhihi kurakuransa za su rika zubowa daga fuskarsa hatta takhruju min bayni ashfari ainihi kai har kurakuransa za su rika fita daga tsakankanin gashin gidan idansa fa idza ghasala yadayhi kharajat al-khataya min yadayhi in ya wanke hannayensa biyu kurakurai za su fita daga hannayensa hatta takhruja min tahti alfari yadayhi har su rika fita daga karkashin wato akaifar hannayensa farcen hannunsa fa idza masaha bi ra'sihi idan yayi shafar kai kharajat alqataya min ra'sihi kurakuransa za su fita daga kansa hatta takhruja min udhnayhi har su rika fita daga kunnuwansa fa idza ghasala rijlaihi idan ya wanke kafafuwansa خرجت الخطايا من رجليه كراكران ذا سقفتا daga kafafuwansa hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi har sai sun rika fita daga wato faratan kafafuwansa thumma kana mashyuhu ila salati wa salatuhu nafilatan lahu sannan tafiyarsa zuwa sallah da ita sallar da zai je yayi sai ta zanto ƙarin ladaci ƙari ne kuma akan waɗancan waccan garabasar da ya samu wannan hadisi ne da hadisi ne sahihun li ghairihi imam al-hakim ya sahaha shi zahabi ya sahaha shi sheikh nasiruddin al-albani a cikin at-targhib wa tarhib ya ce sahihun ne li ghairihi to yace wani daga cikin malamai na zamani mu inji shi ibnu abdul bar ce ya kafa hujja da wannan hadisi da hadisin da muke ciki a yanzu kan cewa kyawawan ayyuka kamar sallah da tsahara kamar alwala suna kankare duk zunubai har manya-manyan gaba ɗaya to shi ne sai ibn abdulbar ya ce wa haza jahlun ce wani jahilci ne wani magana tashi jahilci wa muwafaqatu lil murji'a kuma anan ya goyi bayan aqidar murji'awa so murji'a suna ganin cewa idan mutum mumini ne to laifuffuka idan mutum mumini ne to laifi ba zai cutar da shi ba to la la ta tadur ma'siyatun ma al-iman kama la yadur kama la tanfa'u ta'atun ma al-kufr kamar da mutum in yayi imani kamar da mutum in yayi kafirci da'a sa ba za ta amfane shi ba haka nan in yana mumini ma'siyar sa ba za ta cuce shi ba wannan maganar banza ce a magana ce ta mutanen kirki ba magana ce ta murji'awa waɗanda suke faɗar maganganu da za ta sa mutane su rena saban Allah sai ce wa kaifa yajuzu an tuhmala hadhihi al-athar ala umumiha ce ta ina ne ya halatta mutum ya dauki wannan hadisan yayi masu irin wannan gamewar gaba daya ta yaya zai dauki wannan hadisan ya ba su irin wannan ma'ana ga mamiya wa huwa yasma'u qawlahu ta'ala alhalin yana jin fadar Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau idan ya zanto kamar yadda shi wannan mai danganta kansa da ilimi ya danganta kansa da malamai yake faɗa cewa idan mutum ya yi ɗahara kamar alwala ya gama to duka laifuffukansa da manya da ƙanana duk an yafe masa to menene amfanin ya ayyuha allazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha me zaka neman yafiya ku tuba akan sa kenan ya zanto ba ta da ma'ana tunda duk wani musulmi yana sallah duk wani musulmi zai yi sallah zai alwala to an ce ya fito ya ce in dai kai alwala duka laifuffukanka da manyansu da ƙananansu duk an yafe maka to wace tuba kuma za a ce ka zo ka yi ka tuba a kan to me za ka yi wa tuba sai dai in kyawawan ayyukan su za ka tuba daga gare su to shi ne ya ce shi yasa wato ya tsananta maganar ya kira shi jahili wakula tun daga farkon maganar bai nuna malamin kirki ba ne wani da yake danganta kansa da malinta wato su ma a can akwai yan trending amma ba malami ne na gaske ba kasa yanzu malintar ta zama arha wato suna kuma ba da matsala wallahi intrandin din nan ba Allah suna ba da matsala kuma ga su matsiyata komai sai sun yi magana a da wanda ya dace da wanda bai dace ba da babba da karami akwai abin da in za a yi tattauna a kansa duk wani wanda ake ji da shi sai an zauna an tattauna da shi amma ka ga mutum dan tsugulutu da shi ba ya fito yana faɗa shi ga yadda za a samu mafita kuma da sunan malinta ya ɗauki wannan aya ya caɓa anan ya ɗauki wannan hadisi ya kwaɓa anan malai ta jagwalgwala abubuwa suna ba da matsala wallahi suna ba da matsala kuma sun yi yawa sun yi yawa ba ɗaya ba ba biyu ba to shine yace fi ayin kasirin ayoyi da dama da Allah yake kira zuwa ga tuba falau kanatis salatu yace da ace sallah wa taharatu da tsarki wato alwala wa a'malul birri da kyawawan ayyuka mukaffiratun lil kaba'iri duk za su kankare manyan laifuka lamahtaja ila lamahtaja ila tawbati da mutum bai bukace ya tuba ba kuma to ya tuba daga me kaga zai tuba daga babu kenan to wannan magana ta ibnu abdul bar tana cikin littafin at-tamhid mujalladi na 4 shafi na 44 sannan wasudilla bi hadha al-hadith malamai sun yi hujja da wannan hadisi ala adam wujub al-hadd fi al-qiblati wal-lams wa nahwihima babu haddi ga mutumin da ya subbanci wata macen da ba ta shi ba ko ya taba wata macen da ba ta shi ba da sha'awa babu haddi da da haddi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan haddi wa ala suqut at-ta'zir amman ata to amma in an ce ba haddi ba yana nufin cewa ba ta'zir ba akwai akwai abin da ake cewa ta'zir ta'zir shine horo wannan kuma ana barin sha'annin alkali shi zai duba ya ga wani irin horo ya cancanci mutumin da yayi laifin da ba a ce ga haddin da za a yi masa ba zai iya dubawa ya ga cewa masa bulala biyar wani ya ce a yi masa goma wani ya ce a yi masa ashirin a wajen malikiya ta'ziri yakan kai ga kisa ma sukan iya cewa ma a kashe mutum ta'ziran la haddan ga wannan malikiya su suka fi kowa fadadawa kuma da ita ne da wannan ka'idar su wasu kasashe yanzu haka suke kashe wasu masu banna kamar saudiya za ga yawanci ana kashe wasu wanda ba haddi ba ne za ka ji an ce ta'ziran ba haddan ba amma ya kai ga kisa a mazhabar Ahmad ibn Hanbal ba wannan shi a gurin sa ta'ziri ba wuce bulala goma amma sun fita daga mazhabar zuwa zuwa zuwa zuwa mazhabar Malikiya wanda su ta'ziri zai iya kaiwa zuwa ga zuwa ga kisa zuwa ga kisa kamar yanzu kashe masu kwaya da ake a Saudiya duk ta'zir ne ba haddi bane tunda ba ce wanda ya shiga da kwaya a kashe shi ba babu nassi da yace haddin wanda ya shiga kwaya a kashe shi amma suna kashe shi من باب التعزير سيد شيء قرقشن آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا wannan sukan faɗaɗa su shigar da dukkan wani wanda suke ganin ya shigo da kayan da zai kawo barna a bayan ƙasa zai kawo lalata tarbiyya lalata matasa da sai suka sa shi a ƙarƙashin wannan to shi kuma ayar ta ba da damar a yi kisa ma a kan aka sai su ɗauki wannan to za ka ji in sun zo karanta jawabin abin da za su ga sun ce ta'ziran ba haddan ba to sauraka wanda zai yi laifi irin waɗannan da aka ce ba haddi to ana iya yi masa ta'ziri idan ya zanto aikin sa kenan shi ba yana aikin yi sai dai zo a gaban asibiti ya zauna yana kallon mata da suke shiga suna fita shi aikin sa kenan ba da aikin fari balle na baki don haka kama shi to ana iya kai shi gaban alkali alkali ya ce to kai ba kwanaki ka zo an kawo ka nan bana maka wa'azi mun sa an yi maka nasiha ya ce eh ce to amma shi ne baka bari ba to a ya masa bulala kaza wannan duk ta'ziri ne ko a ya rufe shi wannan duk sunan shi ta'zir alkali yana da damar yayi wannan to amma idan mutum ya kawo kansa shi da kansa ya ce na yi laifi iri kaza to ana iya yafe masa ta'zirin ma a fase masa tunda alamar ta yayi nadama kenan shine suka ce wannan hadisin zai karfafa haka saboda yayi yazo yana mai tuba yana mai nadama annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a ayi masa ayi masa wani abu ba to wannan shine karshen shi wannan hadisi na na samu kare shi sai mu je ga hadisi na gaba shi ma hadisin abdullahi dan mas'ud ne radiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ayyu al-amali afdalu aw ayyu al-amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha abdullahi dan mas'ud ya sake rawaito hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya nace ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa ga Allah to wani aiki ne Allah yafi so qala sai yace as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta قال عبد الله بن مسعود يتي ثم اي سي كما wanne قال النبي يتي ثم بر الوالدين sai kuma biyayya ga iyaye قال sai ya sake cewa thumma ayu sai kuma wanne قال الجهاد في سبيل الله ce jihadi dan daukaka kalmar Allah wato jihadi a cikin tafarkin Allah قال عبد الله بن مسعود yace haddathani bihinna annabi ya zantar da ni waɗannan wato waɗannan ayyuka guda uku annabi ya faɗa min su la wistazattuhu la zadani da na ci gaba da neman ƙari da ya ƙara min wato da ya ci gaba da cewa summa ayyu annabi zai ta gaya masa zai ta gaya masa kamar da ya tsaya a nan saboda shafaqatan lahu sallallahu alaihi wasallam kada ya matsa masa wani hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun waqitis salah babu fadlus salati liwaqtiha باب فضل الصلاة لوقتها باب da yake magana akan falalar sallah a lokacinta sannan ya fitar da shi a kitabul jihad wasiyar babu fadlul jihad wasiyar sannan ya fitar da shi a kitabul adab inda ya kawo shi a cikin asiyar wasila sannan ya kawo shi a kitabut tauhid باب مسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا النبي كرا صلى أيك أي العمل أحب إلى الله النبي كرا صلى العمل ومسلم مسلم يا في تدشي كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال باب ديك بيان شوى إيماني شين ما في فللا أيك سنة نسائي كتاب المواقيت باب فضل الصلاة لمواقيتها باب فضل الصلاة لمواقيتها سل فلا سلا لوكتين ترمذي شيما يا كتاب يا كاوشي كتاب الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل abin da yazo na falalar yin sallah a lokacinta na farko hakanan ya fitar da shi a kitabin albirri wassila ya imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a wurare daban-daban to wurare sun kai waje takwas ko tara imamu ahmad ya fitar da shi tabarani a cikin al-mu'jamul kabir a wurare guda hudu haka na addara qutni shi ma ya fitar da shi a kitabu sunan ibnu hibban a cikin littafin sa as-sahih ash-shashi a cikin musnad dinsa da sauran malaman hadisi da dama sarwaci wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud tarjamarsa ta gabata yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hanyoyi ɗaya daga cikin hanyoyin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a kirjin su kenan ɗaya daga cikin hanyoyin shine hanyar tambaya akwai hanyar su zauna shi da kansa ya fari magana ba tare da sun tambaye shi ba akwai kuma hanyar su tambaye shi duk da cewa ba su cika tambayarsa ba saboda Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum in tasalu anha hina yunzalu alquran tubda lakum to amma kuma sukan so wani mutum mai hankali daga daga wajen Madina daga ƙauyukan Madina ya shigo cin da shi bai san da wannan dokar ba in yazo zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya to su kuma suna jin dadin haka saboda anan kuma za su tsatsi ilimi saboda suna tsoron su su yi tambayar to ana yake cewa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya na tambaye shi ayyul amali ahabbu ila Allah wa na aiki ne Allah ya fi so arwayar malik ibn migwal wanda tana cikin sahihaini ayyul amali afdalu wani aiki ne ya fi falala wanda ita ce kuma riwayar mafi yawan wanda suka rawaci hadisin ayyul amali afdalu wani aiki ne ya fi falala to idan wannan shine lafazin da ya yi tambayar da shi ayyul amali afdalu wani aiki ne falala to akwai talazumi tsakaninsa da lafazin babin wato ayyul amali ahabbu tunda duk abin da ya fi falala to shi Allah zai fi so duk abin da Allah ya fi so shi ya fi falala sauraka akwai talazumi tsakanin lafzul bab da kuma al-lafzul mas'uli bi hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo waɗanda suke dauke da tambayoyi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kan abubuwan da suka fi soyuwa gurin Allah ko suka fi falala wajen Allah kuma ya bada amsoshi daban-daban akan su to amma amsoshin sun sha bamban a nan an tambaye shi ya ce kaza a wani gurin a tambaye shi sai ya faɗi wani abu daban a wani gurin a tambaye shi sai kuma ya faɗi wani abu daban na uku sauraka an masa tambaya daban-daban a wurare daban-daban a munasabobi daban-daban akan ayyul amali afdalu ko ahabbu ila Allah annabi kuma ya bada ansa amma ansoshin suna sassabawa za mu faɗi wasu daga cikin hadisan da suka zo irin wannan daga ciki akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wadanne ayyuka ne suka fi falala qala sai yace imanun billah imani da Allah qala sai mai tambaya yace thumma madha sai kuma me qala al jihadu fi sabilillah ce jihadi cikin tafarkin Allah qala thumma madha sake cewa to sai me kuma nabi yace hajjun mabrur karbabban aiki karbabban hajji a ruwayar Muhammad ibn Ja'far yace imanun billahi wa rasuli imani da Allah da manzansa to kun ji wannan an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyukan da suka fi falala farko annabi ya fara cewa imanun billahi wa rasuli imani da Allah gaskata Allah da gaskata manzansa sannan aka sake tambaye sai ya faɗi na biyu ce aljihadu fi sabilillah jihadi dan daukar kalmar Allah na uku sai ce hajjun mabrur karbabbiyar haji hajjin da aka yi ta yadda shari'a ta zo da ita idan muka duba za mu ga anan da aka tambaye shi sai ce as-salatu ala waqtiha da aka sake sai ce birrul walidaini da aka sake sai ce aljihadu fi sabilillah jihadi sai zo na uku anan kuma sai zo sai zo na biyu sannan sallah kuma ba a ambato ta ba gaba ɗaya nan sai aka ambaci hajji imam ahmad da wani sa sun rawaci hadisi daga abdullahi ibn abdullahi ibn hubayshi al-khatami radiyallahu anhu yace an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu wani aiki ne yafi ko ayyukan da suka fi qala imanun la shakka fihi imanin da babu kokonto a cikin sa imanin da babu tababa a cikinsa imamin da babu rudani sannan ce wa jihadun la ghulula fihi da jihadin da babu sata a ciki jihadin da mutum zai je yayi ba tare da ya koye wani abu na ganima ba kafin araba wa hajjatun mabrura sannan ce da hajji karbabbiya kaga anan ma ya fara fadar imani da Allah sai ya faɗi jihadi na biyu sai kuma ya faɗi hajji daidai yake da hadisin abu huraira da ya gabata ƙila fa ayyu salati afdalu sai kuma ka ce to wata sallah ce tafi sai ce tsulul qunuti doguwar tsayuwa al yana nufin al-khushu fi salah ka dade a tsaye a sallah wannan yafi kamar ya fahimci tambayar da cewa ayyu salati ay ayyu a'mali salati cikin ayyukan da ake a sallah wanne yafi sai ya bashi ansa da tsolul qunut ko kuma ya bashi ya yi masa uslubul hakim ne kamar yace ba sallar zaka tambaya ba cikin ita sallar wani aikin ta ne yafi wato kamar yasalunaka anil ahilla yace qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj tambayar da suka yi daban ansar da aka ba su daban da tambayar su da a nuna musu ba wacce tambaye kamata ku yi ba ga abin da ya kamata ku tambaya abu dawud ya rawaito wannan hadisi na abdullahi ibn hubshi al-khatami amma sai ya kashi muktasar yana yin ikhtisarin sai wato ya takaita shi sai ma'anarsa ta rikice sai lalata ma'anarsa da ya kawo shi sai kashi da lafazin su'ila ayyul a'mali afdal qala tulul qiyam wanda shine yazo daga karshe shi kuma cewa ayyus salati shine ce masa tulul qunut to shi kuma zai tashi sai ya kawo shi muktasaran sai ya takaita shi kamar irin a cikin ayyuka duka babu abin da yake tsurul qiyami falala Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya Rasulullah Abu Dharr yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ayyul a'mali afdalu wani aiki ne falala qala sai Annabi yace al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi imani da Allah da kuma jihadi cikin tafarkinsa qala sai yace qultu ayyur riqabi afdalu wacce baiwa ce ‘yanta ta yi falala ko ba wanda ‘yanta shi fi falala ƙala an fasu ha inda Allah wa aksaru ha samanin wanda ya fi tsada a gurin Allah kuma ya fi daraja wajen farashi wanda ya fi tsada a gurin Allah wato mutum da yake bawan Allah na kirki mai takawa a fanshe shi a ‘yanta shi sannan kuma a glaha samanin wanda za a ma tsuga kuɗi amma ka fitar ka bayar kamar yadda aka rika yi wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake son ya fanshi su bilal ya saye su daga wajen kafirai da suke azabta su ya yanta su to duk bawan da ya zo ko bai wanda ya zo zai saye ta da aka san cewa so yake kwace su daga azaba daga wahala da azabtarwa da wahala ya yanta su sai ya tsuga musu kuɗi ya ce ko nawa ne aka faɗa ko ta yi baya yi sai biya to wannan ya fi kowane lada qultu fa in lam af'al fa in lam af'al yace to in na kasa yin haka fa tunda maganar ka sayi abu mai tsada ka sayar abin ka yanta in na kasa mai zanyi annabi yace tu'inu sani'an aw tasna'a li akhraq ka taimaka ma wanda yake da sana'a ka taimaka masa yadda zai haɓaka sana'arsa yadda zai kyautata sana'arsa ko wanda bai iya sana'ar ba ka koya masa wanda shi ne empowerment ko? kaga empowerment ma kaga ya shigo cikin amma wanda aka yi don Allah wanda aka yi don Allah duk wani aikin da ba a yi shi don Allah ba Allah ba ya karɓarsa wannan ka'ida ce duk wani musulmi ma ya santa duk aikin da ba a yi shi da wajhi Allah ba Allah ba ya san sa da aikin da kai dan kana tunanin wata ƙura'a ko kana tunanin a yayata ka a ce kana yi tallata ka har kai fushi ba ba tallata ka ba har kai rika yawo da yan social media ɗinka ana yi suna suna ɗauka kana biyan su don su yayata ka to wannan ba iya wannan shine ladan shine shine shine sakamakon ka kuma ka je Allah yana jiran ka wannan ba a ƙare ta anan ba can kuma Allah zai tsiye ka in ce ka yi abu dan ni kuma ka yi shi dan mutane nan ba kuma za ku shiga da kai da ubangiji za ku shiga ainihin rigima to shine ce tu'inu sani'an aw tasna'a li akhraq tasna'a li akhraq shine al akhraq shine wanda bai iya komai ba da bai iya ba sai ka sai ka taimaka masa ya iya ko kuma ka taimaka masa ya samu abin da yake nema قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قلت يا رسول الله إن كاسهم وأنا أيكم قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك to ko da ba za ka iya duk wani abu na aikin alkhairi ba to ka kame sharrin ka daga mutane ka kame sharrin ka daga mutane annabi ya ce wannan ma sadaka ce kai wa kanka to kada ka yi to abin da zai cutar da mutane in kai ba za ka iya yin kowane irin abu da za ka amfanar da mutane ba to kana da dai hanyar da za ka yi wa kanka kiyamun laili ka taimaki kanka shine kada ka yi kuma abin da zai cuce su to kaga anan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu ayyuka da aka sifanta su da mafiya mafifita sannan akwai hadisin hadisin ma'is akwai hadisin abdullahi dan umar akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abdullahi ibn busur almazini akwai hadisin mu'az ibn jabal akwai hadisin abu zar da zai kuma dawo zai zo da wata siga duk waɗannan hadisai za mu karanta su insha Allah kafin mu je ansar da malamai suka bayar dangane da mabambanta tambayoyi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da afdalil a'mali da kuma mabambanta amsoshi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar a lokuta mabambanta shine matashiyar karatun mu insha Allah da muka faɗa da daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah bai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh